ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا muna nan dai cikin inna hadha alquran hadi lillati hiya aqwam alqur'anin nan yana shiryar da hanya madaidaiciya yana shiryar da hanya madaidaiciya abubuwan duk da aka lissafa a nan a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza wajen ishirin da biyar to ba a taɓa soke ɗaya daga cikinsu ba tun da aka soma addini a zamanin na zamanin da har yanzu ba a taɓa soke an canja hukuncin ɗaya daga cikin waɗannan ba wanda ake lissafa wannan ba wanda nuska ke taɓa shi a cikinsu su yana cewa la taqrabu malal yatimi kada ku yadda ku yi kusa da cin dukiyar maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda cewa kada ku kusa da dukiyar maraya din nan inda an yi shiru ba ce illa billati ya asanu ba to dukiya za ta hallaka nan ce kada kowa ya je kusa da ita in dabbobi ne wa zai kiyaye su wa zai daure su wa zai lura da su in kuɗi ne wa zai kula da su in wani kaya ne wa zai kula da shi maraya ne ba da hankali saboda haka aka ce illa billati ya asanu sai da in za a kusaci dukiyar ta hanya da take ta kyautawa za ka yi magana da masu yi masa kiwo za ka yi masa magana da masu yi masa fatauci kowanne ka biya shi gwargwadon yadda ake biyansa in kuma kai ɗaya daga cikin ma'aikatan dukiyarsa kake ka riƙe biyan kanka kamar yadda aka yi mana bayani a cikin suratul nisa'i wabtar yatami hatta idza balagha nikaha fa ina nasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim wa malahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran yakbaru wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amalahum fa ashhidu alayhim wa kafa billahi hasiba a jarraba maraya a dubi isan hankalinsa yadda zai iya kiyaye dukiyarsa a jarraba shi in kiwo ne a jarraba shi a gani idan ya kawo hankali in wata sana'a ce a jarraba shi a gani idan ya kawo hankali yadda zai iya kiyaye dukiyarsa to a tara shaidu a zo a mayar masa dukiyarsa a gaban shaidu in kuma hankalinsa bai zo ba a bari sai hankalinsa ya zo duk da mana bayanin wannan idan mutum yana da dukiya ya kiyaye kar ya taba in ko matalauci ne to ya jefa kansa cikin ma'aikatan wannan maraya shi ma ma'aikacinsa ne yana da albashi cikin dukiyar maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ku ku jaura da dukiyar maraya kada ku bari zakka ta cinye masa kuɗin sa shekarar bana an fitar da zakka ba yi fatauce balle ta karu shekarar bada an fitar kaga sai dukiyar ta rabuwa kenan kamun ya girma zakka ta cinye masa dukiyarsa a rika masa fatauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyauta wa marayanka yadda kake kyauta wa ɗanka ka ladabtar da marayanka yadda kake ladabtar da ɗanka karka ce a maraya ne ba na so in buge shi ya kuka a'a in ladabi ne karka bar shi ka buge shi ya kuka din ya gyaru ya fi ka bar shi sakaka hakan ne ya girma bai da amfani wala ta karbu mal yatimi ko kusa kada ku kusaci cin dukiyar maraya illa billati ya asin sai hanya ta hanya ta wajen hanyar gyarawa wannan kam za a kusaci dukiyarsa don a gyara masa hatta ya bluga shuddahu sai ya kai karfinsa karfin hankali lokacin da zai iya kiyaye dukiyar tare da jarrabawa a kira shaidu a bashi dukiyarsa illa billati ya sun hatta bluga shudda har ya kai karfinsa wa aufu bil ahad ku cika alkawari kuma maganan maraya duk wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta ne innal ladzina yakuluna amwalal yatami amma zulman inna ma ya kunna fi butuni naran wasu ya zalana sa'ira duk wanda ya ci dukiyar maraya amma ta hanyar zalunci fa to da ba a faɗi zulman din nan ba to ko ya kawo abincinsa ne ka kawo abincinka in kun ci naka in kuka ci nasa wato kai ka ci wuta kenan to amma in da zalunci aka ce da za- ta hanyar zalunci amma in maraya yana da hankali ya baka kyauta sai ka ci in ya dafa abincinsa ya kawo maka kai bakonsa ne sai ka ci ba wuta bane amma ta hanyar zalunci ne cin dukiyarsa yake zama wa wuta inna ma yakulu fi butun nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda ya cinye dukiyar maraya to lalle ya ci wuta kuma wuta tana neman ta sarar da wuta a lahira zai shiga cikin wutar gaskiya din wala taqrabu mal yatimi illa billati ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu bil ahad ku cika alƙawari innal ahad kana mas'ula cewa ku cika alƙawari dinnan ya nannade abubuwa da yawa domin akwai alƙawari tsakaninka da Allah na zaka kadaita shi zaka bauta masa zaka yarda da abubuwan da duk annabinsa ya zo da shi wani alkawari ne tsakaninka da Allah kuma tsakaninka da an- da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alkawari tsakaninka da dukkan bayin Allah akwai alkawari saboda haka ne ma Shehu Mushe Ibrahim Kaula yake cewa musulunci yadda ya nuna mutane halin musulunci yadda farkon sallah yake da ƙarshen sallah shine halin musulunci me farkon sallah farkon sallah Allahu akbar ka duba Allah ya fi maka komi Allah ya fi komai saboda haka in Allah ya yi magana maganar wani ta zama maganar banza in Allah ya nuna aiki aikin wani ya zama aikin banza kai dai Allah ya fi maka komai ka fuskance shi kai masa ibada to in kai masa ibada din nan ka gama sallah sai ce in kai raka in sallar raka biyu ce ko raka uku ce ko raka hudu ce in ka gama za ka yi tahiya sai ce to ni dai da kai na shirya ka biya bukata wanda aka dora maka to ya tsakaninka da bayina sai mutum ya ce to babban bayinka dai annabi Muhammadu yadda na kadaita ka haka zan ce attahi inna ce attahiyatullah zakiyatullah tayyibatu salawatullah zan ce masa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to kaifa ya za ka yi da kanka domin na riga na ce maka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima sai ce ni ma assalamu alaina bazan haram bazan halakar da kaina ba bazan haramta kaina abin da ka halatta mini ba to na ji ka ambaci annabi Muhammad shi kadai sauran bayina manyan mutane fa da annabawa da sahabbai da waliyai da manyan bayin Allah ya za ka yi da su ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina yadda nace zan zauna da lafiya da kaina manyan bayin ga kowanne zan bashi haƙƙinsa in annabi ne zan ce alaihi salamu in sahabi ne zan ce radiyallahu anhu in waliyi ne zan ce radiyallahu anhu in mumi ne zan ce rahmatullahi alaihi to naji to tsakana da waɗanda ba na kirkin tsakaninka da waɗanda ba na kirkin ba fa domin na ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu komi gabanka da mutum kai masa adalci to waɗanda ba mu- ba mutanen kirkin ba fa ba musulmi bane fa ya za ka yi da su sai ce Allah ka gani ko assalamu alaikum wa rahmatullah mutanen kirkin assalamu alaikum wa rahmatullah su mutanen na kirkin da duk zan zauna lafiya da su Allah ce to shikenan addinin ka zai zauna lafiya amma da ka yi mini addini na karba na aje maka lada ka je ka cuci bayina zan biya maka la zan biya maka bashi da ladan ka je lahira ga ibada ga shiga wuta amilatun nasibatun tasla narun hamiyatan kai aiki ka sha wahala da karshe a saka cikin wuta amma in ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye haƙƙin bayin Allah tunan ne tafiya lafiya lau wa aufu bil ahdi kenan saboda haka ah, surar shari'a take farawa ya- da yayin ladina amanu aufu bil uqudi ku cika dukkan alƙawura na tsakaninku da Allah da bayin Allah wa aufu bil ahd ku cika alƙawari na tsakaninku da Allah da tsakaninku da bayin Allah innal ahda kana mas'ula ku tabbata fa in mutum ya dauki alƙawari to fa za a tambaye shi za a tambaye shi na alƙawarin da ka dauka ka cika in baka cika ba za ka zama munafiki وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا yadda nace ku cika alkawari wato cikawa na- na ma'ana kenan cika abin da ido baya gani haka nan na yi umarni ku cika abin da ido yake gani shine mudu wa awul kaila idza kiltum in kun yi awu ku cika mudu ai kun ji na ce muku wailul lil mutaffifin alladhina idza kalu ala nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanu yukhsirun har zuwa mai yin wannan zai gamu da azaba ranar tashin kiyama saboda haka auful kaina idza kiltum ku cika mudu in in kuka auna da mudu banda ya face banda in zaka auna wa kanka wajen ba kauye ka kamfata ka cika in zaka auna wa ba kauye kuma ka yafata cap cap cap cap ah, naka yana zuba akan tabarmarka kar ku yi haka Allah ya ce kar ku yi haka wa auful kaina idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim abinda ake aunawa kenan da mudu to wanda ake aunawa da lambobi kuma to ku auna da sikeli mai kyau wanda yake kustas shine sikeli mai kyau wanda yake baya baya rage baya kari yadda ya nuna duka haka abin yake kar kuma wajen awu din ku yadda ake wa mutanen ƙauye idan mutumin ƙauye ya san lambobin sikeli to akan sa gwiwa a ƙarƙashin kayan sai kayi rashin nauyi shi mutumin ƙauye yana lura da da zanen lamba ashe mai awu ya ya sa gwiwa ya dan ya daga kayan yadda kayan ba zai nauyi ba to duk dai kar ayi haka وأوفوا, بال... وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك ينهك خير شي في وأحسن تاويلا شي في مك الهيري بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين wato abin da Allah zai baka ya fi abin da ka cuci mutane ka samu in dai kai muminin gaskiya ne zali khairun shi yafi muku wa ahsanu tawilan shi yafi muku kyakkyawan makoma a lahira ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wannan tafsili ake mana anan inda ake ba da jumlolinsu ana cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون shine a ƙarshe a can nan ma shine ya zo kusa da ƙarshe kar ka yadda ka faɗi magana ka ce in ji Allah kai ko baka sani ba kai wa Allah ƙarya kar ka yadda babban ka ba'ira ne abinda baka sani ba ka ce ka sani kai wa Allah ƙarya kar ka yadda kai haka babban ka ba'ira ne wala takfu ma laysa laka bi ilm ya kai dan adam musulmi wanda ake gyarawa ake nuna masa ga yadda za ka yi da ga yadda za ka bari din nan kada ka bibi abin da baka sani ba abin da baka gani ba kar ka ce ka gani abin da baka ji ba kar ka ce ka ji abin da baka sani ba kar ka ce ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni kan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba kar ya sa kansa ciki wala takfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kar ka jefa kanka a cikin ka bibiya kana bincike kana ba da labari a cikin sa to za ka bi riga riga tijaniya tana da sharadi in an shiga ba a fita ana jina ba a hada tijaniya da wata duk dari kubule suna da kyau amma kamar yadda mace ba ta yin maza biyu dan dariƙa tijaniya ba yin shehu ne guda biyu in ka bi tijaniya ba dama ka wata ka hada na uku ba a ziyaran wasu wale sai wanda suke cikin dariƙa ma nan ziyara bara ne wanda ba da madafa shi ke yin bara na hudu kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a domin an ce da rigar tijani kada ba kowa sai musulmi wanda ba ganin da yake sallah ba a san wani irin mutum ne ba na biyar kulawa da iyaye da ya musu biyayya na shida jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shan taba da ka iya na baka ɗaya gashi tsayanka sai ka karba sai alhamdulillah kaje ka tambaya su koya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wala taqtu ma laysa laka bi ilm abubuwa iri biyu ne wannan abu ne wanda baka san shi ba amma ya dame ka ya zama dole ka san shi to Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna abin da ya zama muku dole wanda ba ku sani ba ya zama muku dole ku san shi to ku nemi masanansa ƙwararru a ciki ku tambaye su su gaya muku abin abin da kuma bai dame ka ba to ba ruwanka da shi saboda haka yanzu abin da hana zaman lafiya kasa ko a Najeriya ko a duniya rashin bin wannan aya da wannan hadisi ne misali ba ruwanka da ɗariƙa ba ka santa to kar a ji maganar ɗariƙa bakinka bar musu kayansu ba ruwanka in dai musuluncinka mai kyau ne annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba kare shiga ba za ka je kabari a tsare ka kabari dan me kabaro ana tijjani a duniya ba za a yi haka amma akwai abin da za a tambaye ka dole ka a kabari ko to ka lura da wannan abin da za a tambaye ka a kabari shi ya kamata ka damu da shi a duniya shine ma ya ka in abu ya dame ka ka tambaya in za ka tambaya ku kar ka yi munafurci ka tambayi waɗanda suka san abin kar ka je wajen makaniki kana tambayan maganin aihuwa yaya mata suke aihuwa kar ka je wajen mataniki kana tambayan ya ake gyaran mota zan nanata kar ka je wajen makaniki ka je mata masu ciki yaya aihuwar su yake kar ka je wajen makaniki ka tambaye shi yaya wajen makaniki ka tambayi aikin mataniki wajen mataniki ka tambayi aikin makaniki kar yi haka abin da ya shafi makaniki kai masa karafe ne abin da ya shafi mataniki kai masa mace mai ciki in kana da adalci kuma Allah ya umuri da adalci inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani saboda haka shiga abin da bai dame ka ba musulunci bane duk wanda kaje na zagin wali yana zagin ɗari'u to musulunci ba shi da kirin ji annabi annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani kyan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba kada shi ci abin da ya dame ka to ka tambayi waɗanda suka san shi kar ka tambayi wanda ba sani ba abin da bai dame ka ba ruwanka da shi yanzu zai cuta ma ya cuci masu yi ba ruwanka kai kai naka mai kyau ka bar su da nasu wannan shine rashin adalcin nan da shiga abin da baka sani ba hausa na ce wai shiga sharu ba shanu to shine ya kawo irin waɗannan rashin zaman lafiya duk da kowa ya bi hanyarsa to da ba za a yi karo ba ko mota sai ta saki hanyar take kama hanyar wata ake yin karo da sai a zauna lafiya wala takfu ma laysa laka bi ilm sai ka ji mutum yana wa Allah ƙarya kiri-kiri ka ji ya ce idan ka ga qur'ani dariqa to mugunya hanya in ka ga sabil kyakkyawan hanya a'a qur'ani aiwa Allah qur'ani ya qur'ani aiwa Allah ƙarya aiwa qur'ani ƙarya qur'anin ne fa da aljanu suka ji shi me suka ce da suka ji alqur'ani suka ce yahdi ila rushd sannan yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim qur'anin ne yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ila alhaqqi ila tariqin mustaqim amma yanzu muguwar hanya shine ake kiransa tariqa kaga an yi wa Allah ƙarya an yi wa addinin ƙarya an fadda mutane don jahilci da son zuciya wa Allah yastaqamu ala tariqati al-asqaynahum ma'an ghadaqa shine in mutun ya zo na kan tariqa daidai Allah zai bashi ruwa ishe shi haka da kyau innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun liyaghfir lahum wala liyahdihim tariqa a ta mugunya hanya to sabil ne mai kyau wai in ji fa mai badda mutane to akwai sabilal ghayyi akwai sabilal mujrimina akwai sabilal mufsidina akwai sabilal ladina la ya'lamun duk wannan sabil suna da kyau to mutun ya adalci mana kuma yana cewa babu siddiqi sai sahabban manzon Allah wato Abubakar shi kadai ne siddiqi sai uwar Isa sai wani mutum wai shi Habibun Najjar wannan an kare ta Qur'ani Al-Qur'ani ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada'u suratul hadid ba Allah ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim amma ce ba siddiqi sai Abubakar sai Habibun Najjar sai uwar Isa kaga an yankewa Allah hukunci an masa kariya ga wannan ayar Qur'ani ga hadisin Muslim hadisi muslim yake cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajul yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa siddiqa kaga ya kaita qur'ani ya kaita hadisin muslim ya ce ba siddiqi sai abubakar da da habibu najjar sai uwar isa to dan menene mutum ya ya jahilci abu ya kawo zunci ya mallaki addini ce shine nasa ya tasarrufi akai kuma jahilai su bi shi akai kai ta zagin wali ta zagi abubuwa masu kyau ya kamata ai adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita jil qurbi wa yanhi anil fahsha wal munkari wal baghi wannan zalunci ne wala takuma li tilka bi ilm inna sam'a ka sani inji Allah inna sam'a wal basara wal fuada da ji wato kunne wal basara da gani wato gani da ido wal fuada da abinda zuciya za ta kunsa kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗannan abubuwa kar kai kar kai sake in ka je lahira fa dabbobinka ne wanda aka baka kiwon su in ka in ka bari suka shiga gona suka yi banna yadda za a kama ka duniya dabbobinka sun yi banna to idonka in yayi banna kunnen ka yayi banna zuciyarka ta banna in ji lahira fa za a kama ka da bannan dabbobinka kullu ulai kana anu mas'ula saboda haka mutane su kiyaye abin da za su kulle zuciyarsu su kulle wa kadaituwar Allah la ilaha illallah a zuciya sannan ai imani dukkan abin da Allah ya ce imani da shi ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciya kenan kuma yadda qur'anin gaskiya ne komai abin da annabi ce gaskiya ne duk gaskiya ne wannan shine abin da za ka kulle zuciya idan ka kuma ya duba maka alheri na duniya da lahira in ka zo dubi muna abu ka kauda shi ku kullil mu'minina yaghud kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furuja zalika azkilahum in idon ka zai duba maka abin da ba shi da kyau ka kauda idon amma in ya riga ya gani ba tare da ba tare da nufinka ba babu laifi وليس في في النظرة الأولى من غير تأمل حرج إن جمع رسالة كو تو أكيا إيدو أكيا كني أكيا زوجيا duk dai abin da bai dame ka ba karka shiga karka jawo wa kanka abin da zai halakar da kai ta idonka ko da kullun ko ta zuciyarka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula waɗannan abubuwa duk za a tambaye ka su a lahira yaya kai da idonka da na baka ya duba maka abin da zai amfane ka duniya da lahira don ka yi shi ya duba maka abin da zai cuce ka duniya da lahira don ka nisance shi ya kai da kunnenka na baka don ya ji maka abin da zai amfane ka na duniya da na lahira da shi don ka neme shi don ya ji maka abin da zai cuce ka duniya da lahira don ka nisance shi domin da amru da nahin duka ido da kunne ake gayawa kayi kaza kada kayi kaza kayi kaza kada kayi kaza kayi kaza duk abin da aka ce kayi din nan zai amfane ka duk abin da aka ce kar kayi din nan zai cuce ka ne to duk waɗannan za a tambaye ka su a lahira ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ya kai mutum wanda muka ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba wala tamshi bil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula in ka zo duniya ka ji kaman duk bukatunka sun biya to kai tawali'u ka kaskantar da kai ka gode wa Allah ba girman kai zaka nuna kai ne mai kuɗi kai ne mai jama'a kai ne mai sarauta kana wata irin tafiya ta kaseta kana jefa kafa kana daga kai kana jefa kafa kana daga- Allah ta haba shin in ka jefa kafar a ƙasa zaka huda ƙasa ne koko in ka daga kan zaka yi tsawon dutse ne inda kalan tafrika lanta waran tablugal jibala tula ka tafi kamar yadda mutane suke tafiya mana don ka samu mulki ka samu kuɗi ka samu jama'a kana nuna mutane takama kana jefa kafa ɗaya ɗaya kana ɗaga kai kai wai mu ga mai takama me za ka yi kai ladabi wa Allah mana ka gangantar da kanka mana in ka jefa kafar ka buga za ka huda ƙasa ne don girman ka ko ko in ta- in ka ɗaga kan tsawon ka zai kai tsawon duwatsu masu tsawo ba za ka kai ba ka ji tso- ka ji tsoron Allah mana wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika yin tafiya ta takama a bayan ƙasa innaka lan takhriqa al-arda in ka jefa kaba din ba za ta huda kasa ba wannan tablugal jibala tula in ka daga kan naka ba za ka kai tsawon duwatsu ba ina za ka je كل ذلك كان سيئة عند ربك مسؤولا kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha wato rashin rashin tawali'u dai rashin ladabi dai girman kai ne girman kai ko ba halin mumini bane halin shedan ne shine mai girman kai saboda haka qur'ani yake tsoratar da mu halaye na girman kai آه، manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tawada rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai yayi tawali'u Allah zai ɗaukaka lamarinsa duk wanda ya girman kai Allah zai kaskanta shi shehu mai yake cewa a cikin littafin zurul adab yace ka duba ka gani ko da duk abubuwan da rai yake so sunansu yana farawa da kisira ne don a nuna maka amfanin ladabi duk abin da rai baya so farkon sunansa yana farawa da fataha ne fa zi isharatu idza aqalta ra'iqatun fatta bima ulhimta yace hina kowa yana son arziki ko wasalinsa ta ina ya fara kasa faqru wasalin talauci ko ana so wasalinsa ta ina ya fara sama asihatu lafiya ana so ko wasalinsa ta ina ya soma maradu ciwo ko wasalinsa ta soma ta ina ya soma ilmu an ah, ilimi ko wata yadda sai na so ma sa jahalu kowa baya so ko wata yadda sai na so ma to hisbu koshi ko wata yadda sai na so ma jadbu wata yadda sai na so ma sama to ce fa hadhi isharatu idza akalta wannan kun ya ishe ka ishara in kana son alheri ka kaskantar da kai ka samu alheri amma in ka daga kai ka bi hanyar shedan kuma duk sharri zaka samu ba zaka samu alheri a wurin ba ko girma kake da shi Allah zai ja ka kasa to yanzu kusa masha Allah sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa a nan ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakin ka Allah shi kadai ne shine abun bautawa shi kadai shine mai sama shine mai kasa shine mai komi shine mai kowa shi komi kuma kace ka tabbata nan bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini ka tabbata ko kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wani babban abu mamaki daga Allah Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya yi Hawwa'u tana da u- ba tana ba da uwa kamar yadda Adam ba uwa ba uba din muka yi mana da uwa da uba wannan kayan mamakin Allah ne ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kace alhamdulillah ka zama musulmi yau alhamdulillah muna maka murna duk musulmin duniya yan uwanka ne duk abin da muke tsammani wajen Allah kai ma kana tsammanin sa ko duk abin da musulmi za su aikata dole ka aikata duk abin da ba sa yi yau ba za ka yi ba akwai sallah biyar wato za ka je kai wanka akwai sallah biyar kullum za a gaya maka yadda za ka rika yi kuma ba za ka sha ruwa ba sai ranar ta fadi sai kai niyyar azumin karasa wannan wata kuma wannan irin wanka da za ka yi kullum in ka kwanta da matarka sai ka irin wannan wanka sannan kai sallah ko mafarkin mata kai kuma una ba ya fito a jikinka dole sai ka wannan irin wanka kuma Allah ya baka dukiya ka fidda zakka ko kuma in ka yi noma ya kai zakka Allah ya baka dama ka je haji abubuwan da ba a yi kaman kaman cin naman alade kaman shan giya duk musulmi ba sai Allah ya haramta muna maka murna me ya sunan ka na da sunan ka na da ma Adamu ne shikenan sunan kakan mu kenan yanzu ma sunan ka Adamu madallah alhamdulillah a ba shi kille na in ka sallah in kayan sallah to wayannan wannan shehu mu yace wannan dai ishara ne ya ishe ka idan akalta yace ka taba ganin yace ka taba ganin ruwa ya koro daga ƙasa ya hau dutse yace ka taba ganin ruwa ya ya taso daga sama ya kora ya hau dutse an ce magudanin ruwa ne ambaliya ne ya hau dutse ba za ka gani ba yace to wannan duk ya ishe ka ladabi ya ishe ka san ladabi shine wannan la tatakabbar ya akhi la tasda wala tura'i bal ilaha kaksida kullu zalik yana cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha tunda aka lissafo dinnan wa qadira rabbuka alla ta'budu illa iyya ko kuma ka dauko tun daga wala ta'lamu la ilaha akhara wanda da shi za a karasa tun daga lokacin duk abin da aka ce kayi din nan kayi duk abin da aka ce ka bari din nan ka bari to duk wanda aka ce kayi ba kayi ba wanda aka ce ka bari ba ka bari ba to duk wannan abu sayyi'atan mugun aiki ne inda rabbika wurin ubangijinka duk abin da aka ce kayi ba kayi ba mugun aiki ne duk abin da aka ce ka bari ba ka bari ba to mugun aiki ne wurin Allah matsayinsa makruhan anan wannan lafazi na kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha ko kuma kullu zalika kana sayyi'uhu a wata qira'a inda rabbika makruha anan a irin wannan wurin ne su imam malamai suke yin maganganu wajibi ne musulmi ya dabaibai kansa da malamai kada ya gaban kansa saboda haka idan mutum ya yi wa kansa mazhaba shi kadai ya bar maganan malamai in an tambaye a qur'ani na gani to zai fara zai bata zai batar da mutane dole qur'anin nan sai da malamai dole hadisin nan sai da malamai in ba haka ba wato zaka bata ka da mutane yanzu gaji an kirgo tun daga wala ta ilma la ilaha akhar kar ka bauta kowa sai Allah Allah shi kadai abun bautawa an kirgo mana abubuwan da ake yi da abubuwan da ba a yi akwai akwai kisan kai akwai zina akwai cin dukiyar maraya akwai abubuwa dai wanda aka yi kar mu yi kar mu yi kar mu yi din nan to an zo na ce duk waɗannan yin su mugun aiki ne makaruhi to sai ka tambayi malami an ga wata wani meye ma'anar makaruhi ne imanan makaruhi abu ne wanda yake bashi da kyau amma in ka yi shi ba laifi amma barin sa zaka samu lada to shine makaruhi to na na fare malam to sai ka je ka kirgo duk abubuwan da suka zo cikin ayan nan kai ta yin su ka je qur'ani na gani makaruhi ne zina makaruhi ne kisan kai makaruhi ne ka kashe ɗanka makaruhi ne ka ci dukiyar maraya makaruhi ne ka yi girman kai makaruhi ne ka yi kaza kaza duk na gani a qur'ani ne kuma atan bawa ne sun tabbatar mini kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha to inda malami fa sai ya nuna maka makaruhin da kake ji wancan abokin tafiyan waɗancan guda hudu wajibi mandubi haramun makaruhi mustahabbi su biyar ko to wata istilahi ne ba luga bane nan ko ana amfani da luga ne yanzu istilahi ne wancan ba luga bane nan ko ana amfani da luga ne istilahi kamar yadda muke faɗi kullum ko wa'annan mutane suna da istilahin su dan goro suna da istilahin su in ka dauke shi luga mota hausan makanikai kenan kala kamin subhana sha biyu sai jan kirgo daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ya danko sai mai gyaran mota ya ga duk ba mai lamban sha biyu a ciki ya zan ce ka kawo min sufanu go sufanu sha biyu ka ɗebo mu kayan sufanu rake da ai sha biyu ne kaga ya biya bukata a luga amma bai biya bukata istilahi ba istilahi karfe ɗaya zai ɗauko mai lamban goma sha biyu mika masa to kullum kowane karatu kai ke tafiya dole shi yasa Allah ce duk abinda za ka yi ka tambayi masu shi su ganar da kai karka shiga da kanka kaga nan da yanzu an ce duk wannan manyan manyan ka ba'ira a nan mu aiki ne mummuna makaruhi ne to kaga in ka dauke shi islahi ba a luga ba sai ka bata gabar da mutane saboda haka malamai suke cewa duk wanda ya sa qur'ani a gaba da hadisi ba ruwansa da malai to zai riga kowa kafircewa zai riga kowa bata domin ba zai san waɗansu abubuwan da aka shirya musamman domin a samu damar shiga qur'ani ko hadisin ba misali ka samu hadisi annabi ya ce abi wa abuka bin nari yau bana da banka duk yan wuta ne kaga in ka ɗauki wannan kace ai hadisi ne na samu annabi da kansa ya faɗa shi yana nufin abu abu lahabin ne abu lahabin ba babansa ba abu lahabin ba ko ya kar tabbaya da ba sai ka jefa shi wuta ba sai zana nan za ta lahabin ko babansa ne amma ai ba wani musulmin da zai kulla zuciya baban annabi yana wuta a'udhu billahi to ina amfani sauran musulmin da za su ga aljanna inda babansa yana wuta ba fi ko ba fi son babansa akan kowa ba baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini ne Abdullahi ma'aiziyarsa mumina ce aminatu to in ka samu dai ce abi wa abuka bin nari ka ce gashi hadisi ne sahihi annabi ne ya faɗa saboda haka babansa kaza kaza kaga ka halaka kenan saboda haka dole a nemi malamai dole a nemi malamai kar mutum ya ce na karanta a translation a na je na karanta a jarida a ko kadan wai bai ba sai ka je wurin malaman kamar yadda muke nanata kullun ai adalci din nan yanzu mutum yayi yayi karatu ingilishi da takassu ta hanyar language ya iya lugan ingilishi abinda ya kore kenan har aka bashi digiri har ya wuce ya zama dokta akan iya lugan ingilishi amma abinda ya iya kenan saboda komai da lugan ake yi sai ya zo ya sayo dictionary na likitoci na fiɗan ɗan adam sai je sayo kayan fiɗa a kemis ya kawo ya aji yana karantawa yana domin ba fi shi ya duga ba ya fi kowa iyawa ya karanta duk ya iya ya karanta wannan littafi gashi mai mai kaza in za a faɗi mutum kaza sai an yi kaza in kaza kaza in yi kaza in an yi kaza in shekarunsa kaza ne jininsa kaza ne in kasa kaza ne in kama kaza ne in awon jininsa ya kai kaza kaza kaza kaza kaza duk ka karanta ka iya ka gane ya zauna daidai in fa ka faɗi mutum insha Allah zai mutu zai mutu kuma za a kama ka domin za a ce waye koya maka fiɗa sai ka ce na karanta ne littafi amma mutum in wani ne ya koya masa aikin fiɗa ya zama dokta aka ba shi a ce an yarda da ya yi fiɗa ba wai a ƙasar Afirka ba ko a Europe ya yi fiɗa to in ya yi fiɗa ko an mutu ba komai ko a duniya ko a lahira sana'arsa ce ɓaci ta yi amma idan mutum bai iya ba ya yi fiɗa in jini ya fito za a hukunta masa hukuncin jini in an mutu zai biya mutum saboda haka ai adalci ko waɗanne abu inna Allah ya marku an tadul amanati ila ahliya kowace amana a mai da ita wurin masu ita mai musulunta bi sunna to a ce mata ta ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ta faɗa ki faɗi la ilaha illallah
ka ce ta daga yatsunta ta ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ta faɗa faɗa ko ta faɗa ku muhammadur rasulullah ta faɗa sallallahu alaihi wasallam ashhadu أن إيسى عبد الله ورسوله a gaya mata abin da ta faɗa din nan tun daga zuciyarta da bakin ta yarda Allah shi kadai ne shine ubangijin komi da kowa shine abin bauta shi kadai kuma ta yarda ne Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ta yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne aya ce daga Allah Allah yayi Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa uba uba babu uwa yayi Annabi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma da uwa da uba ta yarda da abin da ta faɗa kun gaya mata yadda ta yadda ko ce mun mata murna yanzu ta zama musulma za ta je ta yi wanka akwai sallah biyar za a kwatanta mata yadda za ta rika yi kuma za ta sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai rana ta faɗi ta yi niyan azumi mu karasa tare da ita kuma wankan da za ta yi na yau din nan kullum in ta kwanta da mijinta dole sai ta irin wannan wanka sannan ta yi sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa wa mata cikin kowane wata yawanci in wannan jini ya zo ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba ba za a kwanta da miji ba sai ya kare idan ya yanke za ta wanka irin na yau din nan sannan ta koma sallah ta koma azumi cikin azumi ta koma wajen mijinta Allah ya ba ta dukiya ta yi zakka Allah ya ba ta dama ta je haji yau duk abin da ya haramta ga musulmi ya zama haramun gare ta kamar cin naman alade kamar shan giya kuma za ta ci gaba da koyo me sunanta na da kaw yiwa koma ne eh bose to mene take so yanzu kuma na musulunci eh bilkis yau ba bilkis mana muke murna bilkis a ba ta a ba ta a tumfa muna mata murna kullu ulaka kana sayyatan inda rabbika makruha zalika mimma awhi ilayka
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما awhi ilayka rabbuka min al-hikma ولا تجعل مع الله إلها آخر وتلك في جهنم ملوما مدحورا wato muna magana akan istilahi da luga saboda haka ne kake samun a cikin littafi ce lugatan wa istilahan wa shar'an wani lokaci lugha daban istilahi daban shari'a ma daban kaga lugatan in kace as-sara lugatan addu'a shine luga ta addu'a istilahin istilahin ah, mutane kuma ah, cikin istilahi na musulmi sallah to sallah din nan akwai sallar da ake yin ta a tsaye ba ruku ba sujada akwai ta ko akwai sallar da ake yin ta ba ruku'u ba tsayuwa amma akwai sujada ko babu sujudul qur'ani to shar'an sai ka nemi yadda ake yi shar'an a ce maka asubahi raka biyu azhar raka hudu la'asar raka hudu magariba raka uku isha'i raka hudu juma'a raka biyu duk sallar da ake mata hudu ba da rana ake mata hudu ba amma karatun za a bayyana in ana hudu ba in dai sallar mai hudu ba ce dole a bayyana mata karatu duk wannan istilahan ne shar'iyyan wato ist- eh, lugatan wa istilahan wa shar'an saboda haka ai komai a cikin adalci duk abin da bai shafe ka ba ka rabu da shi duk abin da baka sani ba kar ka ce ka sani Ah, an tambaye sai na ali wani yace masa muna da ɗan karen kai dadi yace me kuke fara yace muna cewa zamanin annabi ana zaman lafiya kuma yana tafiya daidai zamanin abubakar ana zaman lafiya kuma yana tafiya daidai zamanin umaru ana zaman lafiya kuma yana tafiya daidai zamanin usmanu haka zamanin ka tawaye yayi yawa yakin basasa yayi yawa rigingimu sun yi yawa tashin hankali yayi yawa me ya kawo haka yace kun faɗi gaskiya zamanin annabi yana jin maganan Allah ne da maganan Allah yake aiki idan ta kama shawara da irin mu yake shawara muna da ilimi muna da tsoron Allah zamanin abubakar yana aiki ne da abin da Allah ya faɗa da abin da annabi ya faɗa in ta kama shawara da mu yake shawara muna da ilimi muna da tsoron Allah haka zamanin Umaru haka zamanin Usmanu ni ko zamani na irin ka irin ka na samu ba ilimi ba tsoron Allah ba ai shiru ba yace law sakata man la ya'lamu lartafa al khilafu yace duk inda aka ji rigingimu rigingimu sun tashi sun ki karewa wanda bai sani bane ya dage yace ya sani to rigima ba ta karewa nan law sakata man la ya'lamu lartafa al-khilafu da duk wanda bai sani ba ya kame bakin sa ya shiru ya bar wanda ya sani yake da ba rigima ba jayayya to dama wanda bai sani bane ya dage ya koda baki ce shi ma ya sani ya rikita mutane mutum uku ne wannan ya sani guda biyu ba su sani ba daga cikin guda biyu da ba su sani ba sai dan shi ya ce shi ma ya sani kaga na ukun nan shi an gigita shi nawa zai ji dama bai sani ba wannan ma gaskiya ne wannan ma gaskiya ne wurin sa don bai sani ba zama nanata mutane guda hu- guda uku wannan ya sani tabbatacce guda biyu ba su sani ba a cikin guda biyun da ba su sani ba ɗaya ce shi ma ya sani ya ta jayayya da wanda ya sani din shi don Allah na ukun nan da yi shiru don Allah ba gigita shi ba nawa zai ji ta saboda haka ai adalci ai adalci كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوهي إليك ربك من الحكمة يا رسول الله تندقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تندقى إن الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون har kawo nan yana daga cikin mimma auhe ilayka rabbuka min alhikmati yana daga cikin abubuwan da Allah ubangijinka yayi maka wahayi da shi na cikin hikima na zaman lafiya a duniya da lahira ma'anan hikima yin abu mai kyau a daidai to inna hadhal qur'ani hadi lillati hi aqwam din kenan shine abinda Allah ubangijin kai saukar maka na hikima zamu nanata cewa zamu nanata gaya maka da kai da duk wanda ya ji wala ta alma la ilahan akhara ya kai dan adam karka yadda kai wani Allah banda wannan Allah mai wannan sifofi mai wannan magana karka yadda kai wani Allah banda wannan ko ka hada shi da wani karka yadda kai haka Ah, fatulke fi jahannama in ka haka ya dan adam za a jefa ka cikin jahannama ne fa mazmuman madhura a zarge ka a wulakantar da kai a cikin jahannama din a zarge ka ce me yasa ka ketare haddin Allah an rufe hanyar jahannama ba mai shiga sai wanda ya ketare hanya ka zo ka ketare ka fada cikin azaba ga hanya a buɗe ta zuwa aljanna an- wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu tilka hududullahi fala ta'taduha wannan hanya ce dai madaidaiciya har zuwa aljanna har zuwa Allah wannan ku hanya an toshe don karka wahal da kanka sai ka je ka ƙetare iyaka ka hau iyaka ka fada cikin wuta za ka zama abun zargi kuma ka je ka fada cikin da za ka wahala
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفأسيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا innakum lataquluna qawlan azima wa yas'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasbu alsatu murkaziba anna lahum alhusni la jarma anna lahum nara wa annahum khaduna yaya kuma masu son ƴaƴa ba kwa son ƴaƴa mata ƴaƴa maza su kuke so sannunku wato in muku ƴaƴa maza ni ko in yi wa kaina ƴaƴa mata sannunku sannunku afa asaikum rabbukum bil banina Allah ya za'a muku ƴaƴa ma- maza irin waɗanda kuke so shi ku ya bar ma- wa kansa tarkacin ƴaƴa mata sannunku wata kaza min malaikati inasan sannan ya mai da ƴaƴansa dukkan su mata ne amma sunan su mala'iku amma ko kun yi babban ƙarya innakum la taquluna qawlan azima kun yi wa Allah babban ƙarya ai da da sama da ƙasa suka ji labarin akwai wanda suka ce Allah yana da ɗa sai sama ta girgiza ta yi kaman za ta kece ƙasa ta yi kaman za ta huhuje duwatsu suka ji kaman za su dindike menene haka an da aulir rahmani walada wa takhirul jibalu hadda an da aulir rahmani walada Eh, wannan babbar magana ce Allah yana da ɗa ko namiji ne ma balle ya mata Allah ba shi da lam yalid wa lam yurad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mai yin ɗa ko kuma mai son ɗa wanda ko bai samu ya aihu ba zai ɗauko ɗan ɗan uwa ko wani ɗan kirki ya ajiye ce wannan ɗana ne to kasashe ne wanda ya san wata ran zai gajiya yana neman taimako ko ko watan wanda ya san zai mutu yana neman magaji to wannan shine yake neman ɗa ko wanda jikinsa za a gutsura jikinsa ai wani abu da sauran jikin ko wani ɗa ka gani to wani abu ne aka gutsura kan jikin a cikin jikin ubansa da jikin uwarsa aka gina shi wato maniyin ubansa da maniyin uwarsa aka ɗebo aka gina aka yi shi saboda haka yake kama da uwar yake kama da uban ashe kenan wanda yayi da yana karban a gutsura wani abu a jikinsa a gina wani abu shi ko Allah ba haka yake ba laisa kamili shay ba yadda za- ba yadda za a samu wani abu wanda yake za a gutsura a jikin Allah a yi da da shi subhanallah ya koru ga Allah ya zama yana da da ya koru ga Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad afa asaykum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha innakum yataquluna qawlan azima amma kuna fadin mummunan magana mai girma ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يذكرون إلا نفورا ولقد سربنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد حقيقة سربنا مني بياني في الله في الله في الله في الله في هذا القرآن في ون القرآن مني بياني في الله في الله في ون القرآن دمي ليذكروا دون كافرين وأذنتو musulmi kuma su natsu su ji daɗi don kafirai su wa'azantu su tuba su musulunta musulmai kuma su ji daɗi fasikai su tuba da fasikancin su azzalumai su tuba da zalunci su su dawo su zama bayin Allah nagari don wannan ne muka muka faɗi bayanai filla filla cikin wannan alqur'ani muna ba da jumla a wani wuri wato kanun labarai wani kuka yi bayani filla filla kamar inda aka yi shi anan to yal- yadda Allah ya gaya wa mutanen makka waɗannan ayoyi sannan ya musu wannan magana muna gaya mutanen duniya a yanzu Amerika da Ingila da Faransa da China da Rasha da Jamus da dukkan waɗanda ba musulmi ba waɗannan bayanai na Alƙur'ani filla filla sun nuna inda gaskiya take sun nuna duk wanda bai bi wannan bayani ba to ba musulmi bane ba mutumin kirki bane saboda haka an yi muku wa'azi an gama saura ko ku tuba ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da addininsa da alqur'anin nan nasa mutum ko ya ki ko ya so duk duniya ba littafi kamar alqur'ani babu shi hannu wanda ba musulmi ba su- babu su- babu shi hannu wanda ba wanda wan- musulmi kowane littafi kowane mutum yanzu ya yarda ba kamar qur'ani a duk duniya mutumin ko musulmi ne ko ba musulmi ba kowa ya san haka to me zai hana a bi wannan littafi wanda aka saukar da shi a hannun wani mutum wanda mutum aka mai da shi aya aka kawo shi a wani garin da ba littafi ba malamai ba makaranta shine makka litunzira qauman ma unzira aba'u fa mu gafi ba su taba ganin annabi ba wajen shekara ɗaruruka ba annabi a makka sannan annabi Muhammadu ya zo ya bayyana a wannan gari bai taɓa yin tafiya makaranta ba bai taɓa yin bako malami ba bai taɓa bai iya rubutu ba har yanzu nan bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallam shi rashin iya rubutun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abin dariya bane a'a sarkin noma ne an ce ɗansa bai iya yin huda ba bai iya noma ba shi ne abin dariya amma ba sarkin ba dan sarkin kamar sarkin Kano ko sarkin Bauchi ba in an ce bai iya huda wannan ba abin dariya bane ma'anan noma waɗansu kunyayyaki ne wanda ake yin su domin a koyi ilimi ko ko a ajiye ilimin da aka koya kar ya ɓace to Allah ce wa allamaka ma lam takun ta'lam fa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai ilimi wajen mantuwa kuma sanuqiyuka fala tansi da duk abu biya ke yin rubutu ka koyi abin da baka sani ba ka aje wanda ka sani kar ka mance shi to wanda baka sani ba Allah ne zai sanar da kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma zai sanar da kai din ba za ka manta ba ya alkawari to na ruwa ta hannunsa dangwalmi bai iya rubutu ba har yanzu to a kawo mana wani bature wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu bai taba yin makaranta ba shekararsa arba'in a duniya amma ya kira wanda suka ru- iya rubutu ya ba su cifta su rubuta sun rubuta wani littafi ya zo ya yi kama da qur'anin nan a cikin bayanai na bayanan Allah da bayanin mala'iku da bayanan annaba da tarihinsu da bayanan halitta da bayanan shari'a da hikimomi da komai ya yi kama da qur'ani a kawo idan ba a kawo ba to an yi ƙarya annabi Muhammadu ya yi gaskiya littafin sa gaskiya ne addini sa gaskiya ne wanda bai bi shi ba yana bin wani abu ne daban dai na son zuciyarsa amma da Allah ake bi sai an dawo wajensa sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yake da gwamnati a hannu yau to shi mai gwamnati a yau in ka faɗi na jiya shi ake ai na jiya ne gaskiya ne annabi Isa annabi ne mai addini mai shari'a amma da ne yanzu shari'arsa duk ta dawo cikin alqur'ani gaskiya annabi Musa annabi ne mai shari'a ne mai addini ne amma shari'arsa duk yanzu ta dawo cikin alqur'ani haka annabi Ibrahim wato shi an wannan alqur'ani kamar yadda Allah ya ce mana wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi muhaiminan alayhi duk littafin da aka ambata yanzu qur'ani shi ke signing ya zama gaskiya in littafin mutan da ne in an karanta yayi daidai da qur'ani abin da ya faɗa gaskiya ne in bai da jefar magana wasu malamai ne kawai na wani zamani ha kuma na na yanzu in wani ya wallafa littafin sa a nuna wa qur'ani in qur'ani ya yarda ce gaskiya ne gaskiya ne in bai da jefar masa kayan sa can qur'ani shi ke yin yadda kowanne littafi ya zama littafin gaskiya a yau dai kam Ah, muna kiran dukkan wanda ba musulmi ba su musulunta su samu babban rabo a lahira duk abin da ka rike ba musulunci ba to ba zai amfane ka a lahira ba ko da ya amfane ka a duniya wajen siyasa ka wajen abokai wajen zaman lafiya wajen mulki wajen kuɗi to amma a lahira ba zai amfane ka in baka shiga musulunci ka gaskata ne Muhammad da wannan alqur'ani ba Ah, wannan shine mimma auhayna zalika mimma auhayna ilayka rabbuka min al-hikma wala taj'al ma allahi ilahan akhara fataquda mazmum wa taquda fatulke fi jahannama maluman madhura za a jefa ka cikin jahannama ka zo abin zargi kuma ka zama abun halakarwa abun kaskantarwa a cikin wuta afa asaykum rabbukum bil bayyinati tatabana wala katinasa innakum taquluna qawlan azima wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani haqiqa mun yi bayani filla filla fi hadha alqur'ani cikin wannan alqur'ani yazakkaru don mutane su wa'azantu wanda ba musulmi ba ta'alau ila kalimatin sawa'in min rabbikum sawa'in bayna bainakum musulmi kuma ya yarda da wannan ka'idodin da aka ajiye wannan shine yasa ake karanta wannan alqur'ani yake yin bayani filla filla wa ma azidumu illa nufura amma duk da haka kafiran karanta musu qur'anin baya kara musu komai sai gujewa alqur'ani mashaya giya manema mata barayi azzalumai masu yin miyagun abuwa suna sallah karatun baya musu amfani sai sun ji karatun su su sha giya daga ba sai sun ji karatun su nemi mata daga ba sai sun ji karatun su su su yi sata daga ba duk wannan baya musu amfani suna gujewa alqur'ani قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلية كما تقولون إذا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا gayawa duniya ya rasulullahi musamman masu tsafi wanda suka ce suna da allolin da suke bauta ma na abudu mu illa liqarribuna ila allahi zulfi da dai allolin nan naku da kuke bautawa alloli ne kuma da abin da kuke faɗa na cewa kuna bauta musu dinnan don su kusatar da ku wajen Allah ne to ai da ɗayan biyu ko dai alloli ne masu zaman kansu to da sun haɗa kai sun nemi allan gaskiya sun yi faɗa da shi don shi shi ɗaya ne su suna da yawa ko ku a'a ai su ma bayin Allah ne kuna bauta musu dinnan don su ja ku zuwa ga Allah ne to kun taɓa ganin sun nemi hanya zuwa ga Allah din inda gaskiya ya da sun nemi hanya zuwa ga Allah da ku suke suke jan ku zuwa gare shi fasara biyu idan labta'u ila zil arshi sabila inda su alloli ne masu zaman kansu to za su iya haɗa kai su yi ƙawance su yi taron dangi su sa- su ta zama Allah guda ɗayan nan inda gaskiya ne babu ba ai haka ba ko ku a'a kuna bauta musu ne don su ja ku zuwa ga Allah to ku ana ganin kuna bauta musu ku- kun taɓa ganin su sun tafi wajen Allah sun bauta masa wajen mai al'arshi to don me kuke bacewa
سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى أما يقولون
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira sarkaka ta tabbata ga Allah daukaka ta tabbata ga Allah amma yaquluna gaban dukkan maganganu guda biyun da ake faɗa cewa su alloli ne masu zaman kansu ake bautawa za su ne ko ko su nemi Allah ko ku a'a ana bauta musu su ma bayin Allah ne za su sha- za su ja masu bautan zuwa ga Allah duk wannan bai faru ba to wannan duk maganan banza ne ubangiji ya ɗaukaka ya ɗaukaka ga barin a bauta komi sai shi shi kadai ya ɗauka kuma ɗaukaka mai girma
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أي با ويدو دنيس هدكي سنيمي الله don su haɗa kai su, su, su- su nemi Allah don su yi masa wani abu ba a'a bari a gaya muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in ya'lamu anni rasulullah illa usatal jinna usata bani adam kowane abu ya san ni manzon Allah ne yayi imani da ni in ka ɗebe kafirin mutum da kafirin aljan Allah ce bari in gaya muku wato yusabbihu lahu ma fi sama duk abin da yake komi da komi yana wa Allah tasbihin nan yana bauta Allah yana yana masa tasbihi komi da komi na Allah tasbihu in min shay'in illa yusabbihu hamdi yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu man fihin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da duk abin da yake cikin sammai da kasai din nan duk gabaki da suna yi wa Allah ibada suna yi masa tasbihi me yasa ba ma ji yace ai ba bakin ku bane walakin la tafqahu tasbihahum ba bakin ku bane ba ku jin bagaran su amma in Allah ya gada masa yadda kai inna Allah yusmi'u man yasha yanzu ka sa agogon ka a kunnen ka mana kaji ya ga ka saka jina ta Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya yadda kai wannan kuma irin wannan bidiyon nan da ake yi, akwai wani wani wuri inda ba kashe ba za ka yana tis tis tis tis tis kullum inda ba kashe wutan ba to haka zai dinga yi yusabbihu lahu samawati sab'u wa fihi komai yana wa Allah tasbihi sai dai ba bakin ka bane ba za ka ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko wani dutse da na sani tun Allah bai aiko ni ba in na zuciya sai ya gaishe ni ya ce assalamu alaikum ya rasulullah yanzu nan na san shi inji manzon Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗebi tsakon kwani yana rike da su kowa yana jin tasbihin su a hannunsa ya mika hannun abubakar su yi tasbihi hannun Us- umaru hannun usmanu hannun aliyu in sun je wani hannun wani sai su yi shiru in mas'udin ko ibn abbas suka ce in muna cin abinci da annabi gashi ga mu gashi sai mu ji abincin yana tasbihi muna ji in dai baya nan ba za mu ji ba kuma ya ishe ku kututturan dabino busasshe lokacin da annabi ya je madina a kansa yake tsayawa ya hudu ba sai wani a garin tafiye tafiyar sai je ya gano yadda ake matakala na na mimbari irin wanda muke zaune kai yanzu din nan sai ya sa- ya je aka san an tawa manzon Allah mimbari na katako ran da zai hauye hudu ba sai wannan kututtuwan dabino ya ta kuka kowa na jinsa a masallaci manzon Allah sai da ya sauka irin kuma ce yi shiru menene ya kullum ina samun kana hawa kaina kana yin hudu ba daga yau ka daina ka- daga yau kenan ka daina hawan kaina kai hudu ba saboda haka nake kukan rabuwa da da kai manzo Allah ce kai hakuri kai hakuri me kake so a yi maka kana so a mai da kai dabi lafiya ne mutane su ta cin ƴaƴanka ko ana- kana so a mai da kai aljanna yan aljanna su ci ƴaƴanka ce aljanna yake so aka tona rami aka binne shi ko lahira kowa duk wanda ya halarci masallaci ya ji tasbihin wannan kututturen dabino to kowane abu ne wa Allah tasbihi sai dai abin da da ba- da yake ba bakin ka bane ba za ka ji ba yanzu ina yin fulatanci wanda bai ji fulatanci ba zai ji ba in wani ya turanci ba na jin turanci ba zai ji ba to saboda haka komi ne wa Allah tasbihi amma shi ainihin yadda abin yake kamar yadda muka karanto cikin suratu Ali Imrana yana cewa walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha komi da komai har kafirin naka a wurin Allah musulmi ne amma a wurin shari'an Allah ne yake kafiri har kafirin naka a wurin Allah musulmi ne amma a shari'an Allah kafiri ne dan wuta komi da komi ya sallama wa Allah walahu aslama aslama ya zama musulmi gidan ko man fis samawati wal ardi taw'an wa karha kafirin ba yana kasa ba shi ma musulmi ne dole yadda Allah ce yi haka zai yi amma da da qaharu da iko ba da ba ba da ba da musu ta hanyar musulunci ba kuma duk wanda ya aiki yanzu babban ma'aikacin gwamnati da fursuna wa ya fi aiki mai zafi fursuna ko nawa ake biyan sa wata ba jin ko kawo to a- aikin dole yake yi Aikin dole.
amma ma'aikacin gwamnati aikin daraja yake yi saboda haka in aikin nasa na dole ne kamar aikin fursuna in aikin nasa na bin hanyar shari'a ne kamar aikin ma'aikacin gwamnati akwai gida mai kyau akwai albashi mai kyau akwai daraja akwai komai saboda dan aikin da yake sa hannu ne ma yawanci yana yana kwanci ne akan kujera yana jin daɗi wannan ko a- mummunan wuri yake kwana abinci mummuna yake ci riga mai muni a jikinsa ana bin sa amma zai in aiki yana yana mummunan aiki amma ba a biyan sa saboda mai aikin tilas walahu aslam man fi samawati taw'an wa karha duk abin da yake sama da ƙasa ba abin da yake saba wa Allah ta wajen shi Allah ne sai ta wajen shari'an Allah taw'an wa karha wanda ya bi Allah taw'an a ganin daman sa ta hanyar shari'a dan aljanna wanda ya yi wa Allah aiki a tilas karha shi ko dan wuta shine kafiri Allah ba a sabon sa sai da saba wa shari'arsa wa eh, wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu wa tasbihahum to daga nan an soma yanzu an shiga kenan an shiga za a an doshi shiga rabin alqur'ani farkon kusa da rabin an soma wata sura da subhana in an je gaba za a yi ta yin sabba- sabbaha lillahi nan subhanallah subhana in an je gaba sabbaha lillahi sabbaha lillahi sabbaha lillahi in an wuce gaba ce yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi in an je karshe ce sabbihi isma rabbika lala ya kare kenan saboda aka kawo tasbihin anan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihu sai dai ba kwa jin ba kwa jin tasbihin nasu don ba bakin ku bane innahu kana haliman gafura innahu shi Allah kana haka yake haliman mai haƙuri ne wa kafirai masu yin kafirci da azzalumai masu zalunci da masu kaba'ira masu yin kaba'ira gafuran mai yin gafara ne waɗanda suka tuba
alhamdulillah
shi ke na gari Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara halim gafur Allah ya mana gafara albarka ne da jigan mu da cikin iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ta kawo shi wannan mu da alheri Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara lamarin mu Allah ya kafa addu'a mu da addu'a wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kiyaye mu